Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wata makarantar 'yan mari a nan Kano ta saki 'yan marinta guda ɗari daidai saboda wata fargaba da ake jin tsoron ka iya zuwa ta zo. Sai a biyo mu cikin shirin don jin makarantar da ta saki wannan 'yan mari. Shi kuwa asibitin ƙwararru na Murtala ya ce ga wannan da yake ci gaba da kula da ita yau tsawon shekaru ashirin gawar dai mallakar gwamnatin Kano ce kuma za ci gaba da rike wannan gawa har zuwa lokacin da aka umarni a sake ta za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da matashin mahaifin da gawarsa ke asibitin yau shekaru ashirin kenan shi kuwa ba fulatanin nan da ya haddace sunayen ƙananan hukumomi guda ɗari bakwai da arba'in da hudu na ƙasar nan ya ce waye gari yayi kawai ya ga ya haddace bai kuma je makaranta ba ba kuma a rediyo daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci sai a gyara zama domin kasancewa. Jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yusuf Ala Abdullah ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda ma sallan magana kan ce ka sha kallo. A ranar Juma'ar nan ne aka buɗe gagarumin masallacin Juma'a wanda kuma aka naɗa masa suna da Malam Umar Sa'idu Tudun Wada. An dai buɗe wannan masallacin Juma'a ne a gidan rediyo na manoma da ke tukuntawa. Dubin dubatan al'umma ne suka samu halartar sallar Juma'a a yau. Wazirin Kano dai Malam Sa'ad Shehu Gidado shine ya jagoranci gabatar da sallah a wannan masallaci na Umar Sa'idu Tudun Wada. Babu shakka duniyar jarida ba za ta iya mantawa da gagarumar gudunmawa da Umar Sa'idu Tudun Wada ya bayar ba musamman wajen bunƙasa ci gaban al'umma da rayuwarsu da kuma samar da ilimi. Haka ne sanya aka sanya wa wannan masallaci sunan marigayi Malam Umar Sa'idu Tudun Wada. wada. Da fatan Allah Ubangiji ya gafarta wa Umar Sa'idu Tudun Wada ya sanya kabarinsa ya zamanto dausayi daga dausayin gidan aljanna. A yau ne dai asibitin ƙwararru na Murtala ibada sanarwar cewar gawan nan ta shi mai suna Awali Buburget tana nan a hannun asibitin kuma tana ci gaba da kulawa da ita duk da cewa yau kusan shekaru ashirin kenan da wannan matashi ya riga mu gidan gaskiya bayan da ake zargin wani sufetan 'yan sanda shi ake zargi da sanadiyar mutuwar wannan matashi mai suna Awali Shu'aibu. Yau dai kusan shekaru ashirin kenan wannan gawa tana mutuware da asibitin ƙwararru na Murtala ana kuma ci gaba da kula da ita. To a yau ma filin inda ranka zai kawo muku ci gaban tattaunawa da Shu'aibu Ahmadu wanda kuma a yau ya bayyana ƙoƙarin da mahukunta suka yi ga Shu'aibu Ahmadu.
Muka zo gurin mai martaba sarkin Kano ya tura mu wurin kwamishina. Ya ce abun ne yaro na ce ba zan binne ba. Da Allah in haƙura in binne yaron nan na ce mai a'a ba zan binne ba. To muna ta wannan mujadala da shi na sabko ƙasa ne tafiya ta. Aka neme ni ma na fita kwata-kwata daga banfai. Shi kenan muka zo su ɗan talata suka sake dawowa gidanmu muna firar da su da wasu 'yan BBC ba rike sunansu ba.
Dattijo Shu'aibu Ahmadu kenan da haka mai sauraro sai a tara a shirye-shiryenmu na gaba domin kuwa za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da wannan dattijo mai suna Shu'aibu Ahmadu wanda ya bris da gawar ɗansa har zuwa lokacin da isamu adalci. Yanzu kuma sai hukumar kwastam da ke nan Kano wato dai ofishinta da ke kula da shiyar Kano da Jigawa ga ƙarshen kwantirola Ahmad Nasir Muhammad, inda hukumar ta sanar da kama wata makarariyar mota inda aka cika tankinta da shinkafa 'yar waje ake kuma ƙoƙarin shigowa da ita cikin garin Kano. Jami'an kwastam ɗin dai sun kama wannan mota masannan shinkafar ba fa a cikin buhu take ba. A an faffarke ta an zuba ta kai kace ruwa ka ɗebo. Shugaban hukumar kwastam na Kano ta Jigawa ya ce ya yi mamaki kan yadda aka zuba wannan shinkafa ba tare da la'akari da irin matsala wahala da kuma rashin tsafta da ma rashin kintsi da ma shinkafar za ta haifar ga wanda isamu ya ci wannan shinkafa ba. Kwada ke dai hukumar ta kwastam ta ce har yanzu tana ci gaba da binciken waɗanda suka ɗauko wannan mota domin kuwa zuwa yanzu sun tsere sun cika wandunansu da iska illa iyaka dai motar kaɗai aka kama. Allah sanya mu dace. Da safiyar yau ne makarantar 'yan mari guda ɗari al'ummar yankin koki da arze da ma sauran unguwannin da ke makwabtaka da wannan makaranta sun gane wa idansu yadda 'yan marin suka rika rawa da bushasha lokacin da suka shaƙi iskar yanci inda 'yan marin suka rinka jidar akwatunansu da ma sauran kayayyakinsu suna fita bakin titi domin neman baburan a daidaita sau domin dai komawa gida wannan dai ya biyo bayan wani mataki da hukumar gudanarwar makarantar da malam muhammad manzo arze ta ɗauka inda ta saki 'yan mari sama da kuɗi ko da yake dai a makarantar ta bayyana cewa 'yan marin ne da makarantar ta shiga wakilinmu Usman na gudu ya zanta da wasu ‘yan marin lokacin da aka sake su suke kuma kan hanyar su suka bayyana masa cewar ya ma zama wajibi a sake su saboda idan mahukunta suka zo za su tarar da irin halin da aka taras a makarantun Kaduna da Daura da sauransu.
Wallahi da gaske na yan sake mu ga mu dun a waje muna harkokin gaban mu yau aka suke mu ran juma'a daga wata makaranta ka suke makarantar arzi amma akwai ragowa akwai ragowa a sama dan hannun malam aminu ba su su ba zalinsin da suke a arziki ya yawa kawai ba san baciyar dan adam a rayuwar duniya tabar ma ɗaya mutum takwas ga wahala a yanzu haka ina nuna ma bayana sai kayi mamaki Har ila yau wakilinmu ya shiga wannan makaranta ta Malam Manzo Arze, har ma ya samu nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta, wato Malam Aminu Abubakar, inda ya ce gaskiya ne sun saki wannan tarin ‘yan mari, amma dai sun yaka ne saboda fargaba da kuma barazana da take tattare da kirazan malaman, domin kuwa sun ce abin da ya faru a Kaduna da Daura, to wajibi ne ya zama musu aya da kuma darasi, ya kuma ce idan suka ci gaba da rike ‘yan marin, to da alama da irin abin da ya faru a Daura zai iya faruwa a wajensu. da haka ya ce suka yanke shawarar sallamar tarin 'yan marin su koma gida.
sakamakon abin da ya samu abubuwa da su damura da katsina wannan duk mun samu labari ko mun ga abubuwa da suka faru a whatsapp da shauransu to kasan ya zama na komai da- da da tsari a- a- gabaki ɗaya babu wanda ba mu saki ba mun saki kowa da kowa To wannan dai wata 'yar manuniya ce kuma aya ce ga duk mai hankali. Allah kuma ya sanya mu dace, ya sanya mu fi ƙarfin zuciyarmu. A nan kuma cibiyar yaɗa addinin musulunci ta Qadi Ahmad Islamic Foundation na sanar da ɗalibai masu sha'awar haddace Alƙur'ani cewar za a gabatar da daura hadda Alƙur'ani ta izifi sittin cikin shekara ɗaya tak ga ɗalibai maza da mata. Ana karatun Alƙur'anin ne a ranakun Asabar da Lahadi daga ƙarfe tara zuwa ƙarfe ɗaya na rana. wanda zai shiga wannan daura dole ne ya zamanto ya iya karatun alkur'ani kadimi littafin Allah. Ana sa ran wanda ya shiga wannan daura ya haddace alkur'ani cikin shekara ɗaya kacal, amma da yadda Allah. Don karɓar takardar shiga ko ƙarin bayani sai a tuntuɓi jami'in shirya wannan daura domin dai karɓar takardar shiga ko ƙarin bayani sai a tuntuɓi jami'in shirya wannan daura a makarantar Qadi Ahmad da ke Fuloti mai lamba 489 Rimin Gata daura da sabuwar jami'ar Bayero a nan Kano. ko kuma a kira su ta lambar waya sifili takwas sifili shida takwas tara takwas biyar biyar tara tara sifili takwas sifili ku kuɗi biyar Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Ita kuwa kotun majistiri da ke nan Kano ta sanya yar fim ɗin nan wato dai Sadiya Haruna hannun beli. Wakiliyar mu Samira Sa'adu Zakirai tana da ci gaban labari.
Kotun Magistrate mai lamba goma sha biyar ƙarƙashin mai shari'a Muntari Garba ɗan Dago ta sanya Sadiya Haruna a hannun beli. A yayin da yake bayyana ra'ayin kotun mai shari'a ɗan Dago ya ayyana cewar laifin da ake zargin Sadiyar ta aikata laifi ne da za a iya bayar da beli. Don haka ya ayyana cewar ya bayar da belinta amma sai mutum biyu sun tsaya mata idan kuma ta tsere waɗanda suka karɓi belin za su biya dubu ɗari biyar. Kotun ta kuma yi hani da sadiyar da mai ƙara Isa A. Isa da cewar kada wanda ya ƙara yin maganar ta wata kafar sadarwa kowace iri ce har zuwa ƙarshen shari'ar. Tun da farko dai idan mai sauraro bai manta ba, 'yan sanda ne suka gurfanar da sadiyar bisa zargin ɓata suna ga jarumi Isa A. Isa zargin da ta musanta. Wakilinmu Yusuf Nadaba Ismail ya rawaito cewa an ɗage shari'ar zuwa ranar 14 ga watan gobe.
To a gaida Samira. Ita ma dai wakiliyar Shaba Umar Madaki mana labarin wata mata wacce ake hasashen cewar ita ce matar da tafi kowace mata yawan kwaikwayon haihuwa a nahiyar Afirka. Yanzu haka dai wannan mata tana da ‘ya'ya guda arba'in shine yadda mijinta ya kasa tsayawa a rungumi waɗannan ‘ya'ya ciyar da su, ya cika wandonsa da iska, sai ba idan kin shirya gare ki.
Wannan ita ce hayaniyar 'ya'yan Maryam na Batazi lokacin da take ba wa 'ya'yan nata guda 44 abincin karin kumallon safiya. A kullum 'ya'yan nata sukan iya cinye rabin buhun shinkafa mai kwano 40 idan kuma biredi da shayi za su sha, sukan shanya shayi kwalla guda sannan su cinye biredi kimanin guda 200 a kowace rana.
Nina abana ana abana asatu mu munana 15 girls and 23 boys.
Kuma wani abun ban mamaki shine yadda mahaifin yaran ya gudu ya barta a matsayinta na mace da ɗaukar wannan ɗawainiya. Ta ƙara da cewa a lokacin tana da ƙananan shekaru ta so a ce ta haifi 'ya'ya guda shida kacal amma ko da ta yi haihuwa ta shida tana da 'ya'ya goma sha takwas a wannan lokacin. Ta bayyana cewa maƙota suna taka muhimmiyar rawa wajen taimaka mata. Wani abin tausayi shine likitoci sun bayyana mata cewa matukar aka ce za a tsaida mata da haihuwa to fa za ta iya rasa rayuwarta.
To fa wannan fa shine wani kaya sai amali. Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma lokaci yayi da mai sauraro zai gyara zama don jin ci gaban tattaunawarmu tare da wani bafulatani mai suna Usama Yarima ‘yan kwashi daga can jihar Jigawa, wanda ya ce wayar gari kawai ya yi, ya ga ya haddace sunayen ƙananan hukumomi na ƙasar nan guda ɗari bakwai da saba'in da hudu, kuma ya ce ba makaranta ya je ba, ba kuma a rediyo ya ji ba.
To bari mu dawo Kano.
To Kano arba'in da hudu ne.
To ina da ina.
Akwai A biyu Agingi Albasu, akwai B hudu Bebegi Bogoi Bici Bunkure Basha, akwai D biyar Dala Doguwa Dawakin Kudu Dawakin Tofa Ɗanbatta, akwai F ɗaya Fage, akwai Gigi Bakwai, Gaya Gwale Gabasawa Garin Malam Gezawa Garko Gorzo, Ha babu I babu Ja babu, akwai K bakwai kabo kura kunshi kiro kibiya kumbozo karaye akwai m hudu munisuful makoda madubi mingibe akwai n ɗaya nasarawa akwai r uku rano rogori mingado akwai f biyu shanono sumaila akwai t biyar ta kai tarauni tudun wada tofa danyawa akwai yu ɗaya ungogo akwai w biyu warawa hudil baya baza To Allah Ubangiji ya sanya mu dace, sai ko mai sauraro ya ƙara kasancewa da mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin jihar da za mu sunayensu tare da wannan babu. Shi kuwa Malam Tita ya lura wasu sabbin hanyoyi da kuma wasu sabbin dabaru na yin da'awa a faɗin jihar Kano, inda tsarin gabatar da dakakkaɓe dukkanin maguzawa da waɗanda ba su karɓi addini ba su zo su karɓi addini. Har ma ya shirya wani jadawali na ganin cewar dukkanin wani ba maguji a faɗin jihar Kano ya karɓi kalma ya zama musulmi. Har ma yake kira da dukkanin masu gabatar da da'awa da ƙungiyoyin da'awa da kuma kwamitocin da'awa da gwamnatin Kano ta kafa da ma limamai da su karɓi wannan kwamiti.
A wannan taro kamar yadda ka gani an shirya shi ne domin ƙarfafa gwiwa da zaburarwa ga ƙungiyoyin da addinin musulunci da kwamitocin da'awa.
Da Allah ya sa mu dace. Ana kuma ana sanar da waɗanda suka samu damar cin gajiyar shirin nan, wato dai na Honorable Abdallah Tahir Ahmad Alkinana, wanda za a koyar da su kiwon kaji da kifi da su dawo da fam a guraren da suka karɓa kamar haka, wato dai Murtala Muhammad Secondary School kusa da masallacin Murtala da ma unguwar Gano Special Primary School. don mallakar takardar shaidar ɗauka a ranar Asabar da Lahadi masu zuwa. Ana ƙara sanar da al'ummar Kano cewar za a fara ba da fom ɗin koyar da ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa wato dai kwamfuta a fannoni kamar haka. Certificate in Information Technology, Diploma in Computer Maintenance da kuma Diploma in Flashing and Unlocking. Ke fara fom ɗin a ranakun Asabar da Lahadi kuma kyauta a gurare kamar haka. Murtala Muhammad Secondary School sai kuma Unguwar Gano Special Primary School sai kuma Kawaji Special Primary School kusa da kasuwar 'yan kaba. sanarwa daga Abdulkarim Muhammad kowa naka darakta SCIT Academy. Filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Jibrin Abdullahi wanda ya game da gagarumin hatsarin mota har ma ya game da karaya mai yawa a jiki. Haka ne sanya asibitin kashi na Dala ya rubuto masa tsabar kuɗi har naira dubu ɗari hudu da saba'in da hudu. Iyansa kuma sun ce suna da dubu ɗari da hamsin da haka ake roƙon ku ya bayan Allah da ku cika masa naira dubu ɗari uku da ashirin da hudu. Sai kuma takardar wani bawan Allah mai suna Lawan Muhammad shi ma dai daga asibitin Abubakar Imam Urology inda yake neman naira dubu sha shida domin yi masa gwaji da kuma magunguna har ila filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Musa Muhammadu da yake neman tsabar kuɗi har naira dubu ɗari da ashirin a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki sakamakon hannunsa da ya kare kuma hannun ya zuƙe da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya. Kafin mi sallama ƙungiyar masu sayar da motoci ta ƙasa reshen jihar Kano wato Amdan wacce take halattacciya kuma ta samu amincewa daga hukumar kwastam ta ƙasa wata ita ce ƙungiya ɗaya tilo mai magana da muryar masu sai da motoci ƙarƙashin jagorancin san ɗan tata da kuma ta alhaji bawa mahib na gargaɗin wasu mutane da ke yawo wuraren jami'an tsaro da sunan shugabancin masu sayar da motoci ƙungiyar na jan hankalinsu da su yi hatara domin yin hakan tamkar sojan gona ne wanda ka iya janyo fushin ƙungiya domin haka duk wanda yake neman shugabanci to ya jira a yi zaɓe idan kuma ya ci sai ya kira kansa a matsayin shugaba amma yanzu tana ƙoƙarin ƙoƙarin ceto ‘ya'yanta ne daga halin da suka tsinci kansu a ciki, ba rigimar shugabanci ne a gabanta ba, sanarwa daga sakataren ƙungiya bawa Muhammad Hadid. Duka duka kuma a nan shirin da inda ranka zai daga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango, Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Nusaiba Umar Madani. Abba Isa Musa sarrafa na'ura domin sada ni da ku, ni kuma Yusuf Ala Abdallah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.